إن تدعوهم فلم يستجيبوا له ورأوا الأذاب لو أنهم كانوا يحتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المسلمين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى أما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا وارزقنا عمل به وارزقنا الإخلاص في القول والعمل في الزاهر والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله والعبد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما بكم من نعمة فمن الله إن قام البركة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أقارى مع الله قوديا دي داود مود من شيء قبل قدانة تفسير القرآن من جرمة أولا يمتي نرانا السبب wanda yake sha biyar ga watan ramadan hijiran shugaban musayar na rasulullah sallallahu ta'ala wasallam 1446 wanda ya daidai har ila yau da sha biyar ga watan mars miladiyan shugaban mu annabi isa alaihi salatu wasalam 2025 har yanzu muna cikin sot al-qasas inda malam ya karanta mana fadin Allah madaukakin sarki a aya na 63 bismillahir rahmanir rahim wa qila du'u shuraka'akum فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم العنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكونوا من المفلحين وربك يهلك ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يؤلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون Allah madaukin sarki ya kawo mana misali a ayin da muka kwana ko cikin jerin ayoyin da muka kwana akan misali wadda Allah madaukin sarki ya kai shi kiyama lafiya da nagartaccen alkawari da wanda ya je kiyama ma'ana alkawarin bai iya cikawa ba to har yanzu dai Allah madaukakin sarki yana ci gaba da labarta mana halin alkiyama da wadda misali suka kafirce mu annaba a rayuwarsu na duniya gabanin aje alkiyama din da yadda Allah madaukakin sarki zai yanke hujjojin su gaba ga zatin sa a lokacin da zai musu tambaya ba su da abin da za su amsa don ba su aiki da abin da Allah ya so su aiki da shi a rayuwarsu na duniya ba Allah madaukakin sarki ke cewa wakila da ushuraka akum a lokacin za a ce musu to ku ku kira abokan tarayyan Allah da kuka ce suna da karfi irin na Allah mana ku kira abokan tarayyan Allah da kuka ce su ma alloli ne irin Allah shi yasa manzo Allah sallallahu ta'ala sai yana faɗan mana a tabbataccen hadisi Allah yana cewa ana agani shuraka wa an shirki ni ne mafi wadatan masu tara ni misali da abaibadan bauta ba ni ba wajen tara ni din man amaila amalan asharaka fihi gairi taraktuhu wa shurakahu Alabi ya ci gaba da ce mana duk wanda ya aiki ya tara ni tare da wani na ranar kiyama Allah zai ce zan bar shi da shi da mai da wanda ya tara nan da shi su su je su yi amfani da aikin eh su gani misali aikin zai mun amfani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man samma samma Allah bihi wa man yura'i yura'i Allah bihi duk wanda yake son ya jiyar da mutane aikinsa ba yana yi dan Allah bane dan a ce kai wane yana kaza to Allah yake cewa zan bar shi da jiyarwar mutane ranar kiyama wannan shine sakamakonsa haka wanda yake aiki nagartacce dan a gani ba dan zati na ba to shi ma ranar kiyama inji Allah zan bar shi da misali wanda suka gani din shine sakamakon aikinsa Allah madaukakin sarki yana cewa na wadata gabarin tarawan mai tarawa da ni shi yasa nan Allah zai ce musu to misali ku kira abokan tarayyan Allah da kuka raya a duniya cewa abokan tarayyan Allah kenan fada auhun falam yastajibu lahum za su kira su amma ba su da bakin amsa ba wanda zai iya amsawa war aula azaba law annahum kanu yahtadu ay lamma aula azaba yayin da suka ga azaba wa aikanu annahum muwabiquha suka sakankance fa wannan azaban la budda sai sun shiga cikin ta misali la malja wa la munja sai su fara ta law annahum kanu yahtadu inda ba zai musu amfani ba ina ma a ce mun shirya a duniya ina ma a ce ya laitana a da'anan laha wa da'anan rasula a lokacin da za su ce kai co ina ma da Allah ya ce mu bi shi mun bi ina ma sanda annabi ya ce mu yi kaza ina ma a ce mun bi ranar da misali Allah madaukakin sarki sai an gama hisabi a ce ma dabbobi kuno turaban su zama turbaya dan adam ya fashe da kuka ya ce ina ma shi ne Allah zai ce ya zama turbaya Allah ka kiyaye mu da nadamatu sakala Allah ka sa mu je lahira lafiya ka sa mu cika da imani wa yau mai yunadihim ranan ne ma Allah maɗaukin sarki misali nan kamar takadire wasu kur yau mai yunadihim tina mana ya rasulallah ranan da za mu kira su fa ya kulu ma za ajabtumul mursalin wai manzannin nan da suka zo duniya da me kuka amsa musu eh da me kuka amsa annabi sallallahu ta'ala sallam yana cewa wa kaifa in ana Allah yana cewa a karanta mana kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahid wa ji'ina bika ala haula'i shahida ya ya kake gani lamarin ya rasulullah ranar da zamu zo mu kowace al'umma da me mata shaida sannan kai kuma zamu zo kai ne za ka yi ma al'ummatan ka shaida manzo Allah yana cewa a hadisin Imam Ahmad ana hazzukum fil nabiyina wa antum hazzi fil umam ni ne rabonku a cikin al'ummatai ku kuma ku ne rabona a cikin annabawa fa amiyat alaykum al'anba'u yawma iz Allah yake cewa rasulullah ka ga yanda lamarin zai kasance shine a wannan ranar laysa ma'ahum hujja eh ranar misali shine Allah yake cewa misali ya la yanzikuru wa la yu'zanu lahum fa ya'tazuru eh ranar ba su da bakin magana kuma ba za a ba su dama su yanki hanzari ba tunda ba da ne za su yanki hanzarin ba abin hanzari din Allah maɗaukin sarki ke cewa fa'an ya alaihim al'albahu ai hujjat a lokacin misali an makantar da su an nesantar da su gabarin wani abin da za su rike a matsayin hujja yau mai fahim la ya tafa'alu ba ma ba a ce su zo da hujjan ba ba da tunas ka hujjan saboda misali ba hujjan ai saboda sun je gaban Allah sun tabbatar ma cewa sun je kawai su yanzu saranda sarandan da bai da amfani fa amma man taba ai fi hayatihi dunyawiyya wanda ya tuba a rayuwarsa na duniya wa amana ai wa atkana imanahu ya kyautata imaninsa wa amila salihan ai wa amila bima ja'a bihi nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala hudan min rabbih ya aiki da abin da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa shiryewar ubangiji fa sa an yakuna min al muflihin asa daman kamar yadda aka faɗa idza ja'at al asamina rabbi fa huwa mukinatun idan asa ya zo daga wajen Allah tabbas ne ma'ana Allah madauki na lalle hakika waɗannan suna cikin bayin da suka samu babban rabu Allah ka ba mu hazzul awfari a wannan rana wa rabbuka yahliku ma yasha to Allah madaukin sarki na cewa rasulullahi su yanzu da suke cewa laula laula laula ursila menene ko min qaryatayn azim lokacin da Nadar bin Haris yake manzon Allah izgili ina cewa wai a rasa wanda za a aiko ina ma ba aiko urwatu bin mas'ud sakati ba daga can da'ifa nan kuma a aiko walidi dan magira ma'ana a aiko manya manyan mutane to shine sai yake cewa ba su an saya rasulullah ubangijin ka wa rabbuka ya haliku ma yasha shi ke halittar abin da ya ga dama ya zaɓi wanda ya ga dama ma kana lahum khiyara ai su ba su aka jingina mazaji ba shi yasa wani wajen Allah zaka jina cewa Allahu alamu haisu ya ja'ala risalata Allah shi ya san waye cancanta misali ya ba saƙo waye cancanta ya aiko a matsayin ɗan saƙo subhanallah zati ta tsarkake zati da kanta eh Allah ya tsarkake zati yana cewa subhanallah sarki ya tabbata gare ni inji Allah wa ta'ala amma shi na kuma girmi abin da suke tara ne da shi sannan yake wa rabbuka ya alam ma tukin nusudurun ya rasulullahi ka faɗan musu duk abin da suke dankarewa a zuciyarsu na gaba da kai abin da suke dankarewa a zuciyarsu na ƙin abin da ka zo musu da shi abin da suke dankarewa na ƙin Allah maɗaukakin sarki to Ubangiji ya sani wa ma yi ulilun abin da suke bayyanarwa na zagin allo na zagin Ubangiji da misali sakar da maganganu na rashin kamata tare da kai Allah ya sani fa huwa Allahu la ilaha illa hu shine ubangijin da babu wani Allah in ba shi ba lakul hamdu fil ula wanda shine ya cancanci godiya tun gabanin samar da halitta kuma godiya nashi ne bayan halitta ta samu wanda shi kadai ne ya cancanci godiya a rayuwar duniya don shi yayi abin da za a gode mashi kuma shi ne ya cancanci godiya a rayuwar lahira don a lokacin ma mulkin shi ya ƙara bayyana shine wal akhira walakul hukumu kuma shi ne yake shimfiɗa shari'a ya aiko annabi da abin da ya ga dama a matsayin shi ne shari'an da yake so a bi wa ilaihi turja'u sannan kuma makomanku zai koma gare shi ne shi wannan ubangiji na'am قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا توفرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتغتروا ولتغتروا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فلله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يبتغون waɗannan ayoyi su kuma Allah maɗaukin sarki yana dilala da su ga su mutanen maka akan su gane cewa fa waɗannan ƙudurori da irada ta Allah shi shi kaɗai ne nesa na hushariku da bayi da abokin tarayya da shi wanda waɗannan hujjoji ne bayyanannu ayoyi ne masu girma da suke shiryatar da mai hankali ya gane Allah shi ne Allah to Allahn da maɗaukakin sarkin da ke da ikon yin haka lallai shi ne ya cancanci bauta ba wanda misali in da autuhun falam yasta jibu lakum ba kamar yadda Allah ke faɗa ba wanda in kun kira su ba za su iya amsa muku ba Allah ke ce kula ra'aytum in ja'ala Allahu alaikum sarmadan ma'ana yaya kuke ganin lamarin yanzu da a ce Allah cikin ganin daman ganin damansa da fuwacewansa ya ɗauke muku rana kwata-kwata ya sanya misali dare kawai za ku rika rayuwa a ciki kuma tun daga ranar har ya zuwa ranar kiyama man ilahun gairullah ya fi kundidiya shin akwai wani allan da ba shi ba da zai iya zuwa muku da ranar babu an san shi ne babu to kaga a shi zuwar da rana ta tafi allah ya kawo mana dare wannan kadai ya isa ka gane allah allah wanda kuma ba wanda zai taya shi wannan abin sai shi shi kadai Allah ce wai afala tasma'un ai afala tasma'una ma yaqulu lakumur rasul ba kwa jin abin da annabi yake karantar da ku ne na ayoyin Allah qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmada sannan Allah ya sake maida musu yanzu da a ce Allah madaukakin sarki zai bar ku da rana kadai ba tare da daddare ba ila yawmul qiyamah har ya zuwa kiyama man ilahun ghairullah ya tikun bilaili to wani Allah kuke da shi ba wannan ba da zai zo muku da dare taskunu na fi da za ku rika samun hutu da bacci a ciki afala tufsiru ah yanzu ku hankulanku na ina ba ku a gani ne kaga wai ashe a nan da a ce za a yi rana gabaki daya wannan kuma yana maka ina jin kamar shekaran jiya ko sashen astronomer suke cewa za a yi moon eclipse a Najeriya dare zai zama jajazur har zuwa su bagi na ce to kaga sun faɗa Allah ya ce ni kuma ban yi ba sun ce za a yi mu dai nan wajejen har sun faɗa har da nan yankin zai iya yiwa an yi dan amma dai mu nan ba mu gani ba saboda misali harsa san siya harsa so musu Allah ya ce ko da hakan ne ya goge to wa ya isa yanzu misali nake jin akwai a cikin duniyar nan akwai garin da suna samun rana na awa biyu ne kaɗai a rana akwai garin da suna samun rana awa biyu kacal suke samun rana wadda misali kimanta lokutan ibada kawai aka basu da shi an basu da wahala mutum ya bacci ya bacci kai ba ma a wannan lokacin ba yanzu idan kamar aka zo wajen wajen shota night ko shota day longer night idan aka zo irin wannan lokacin kawai sai ga mutum ya yi bacci ya yi bacci ya gaji ya kosa su bayi ya tashi ya juya nan in mai kiyamun lail ne ya tashi har ya sallan ya gaji to kaga ashe kuma Allah madaukakin sarki ya bar yinin gabaki da ya koma dare yaushe masu shanya za su shanya yaushe za a je gona yaushe za a buɗe rumfunan shago da kasuwa kaga nizam na tsarin halitta sai ya rikici kamar yanzu inda za a bar muna da ranar shi shi kadai to yaushe ne bacci zai je ya bacci to kaga ashe duka waɗannan na daga cikin hikiman Allah da ya daidaita mana lokaci liman fa'atina la li naf'in yarzu ilayhi Allah ya mana haka ne dan amfanuwar mu ba wai din shi Allah yana da wani bukata akan tafiyan dare da rana ba a'a ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira wallahu ganiyun wa antumul fuqara Allah mawadaci ne ga barin kowa da komi la yuridu illa zatahu baya nufin komi sai zatin sa ishi ita kadai amma kuma kowa da komi a kowane lahaza yana bukatar Allah tun daga mutum mala'ika jinnu tsuntsu kwari kifi kowane irin na jinsin halitta a duk lahaza yana bukatar Allah Allah maɗaukin sarki na janye tallafin shi tare da bawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu kalla wani al'amari na Allah da Allah maɗaukin sarki ya kawo musawati baina ibadihi wanda mai kuɗi ya gama ɗagawansa ya gama jin ya isansa iskan da ya shaka shi ka shaka duk yadda aka yi in kun bambance ruwa ya siyo faro wata to ya siyo wani wani iskan ko da AC ya sa daki AC dai ba zai aiki in ba da wannan iskan Allah din eh sannan kuma misali mai kuɗi yanzu ya kaddarta yanda ya gama duk abin da ya ga dama dai ba zai je sama ya gidi ya gida ya zauna a ciki in dare ya ya koma sama ya zauna ba a nan kasa zai zauna kuma kamar yadda muka faɗa kwanakin baya Allah madaukin sarki musamman shi talaka wanda shi ke ganin in ya gane ni'imar Allah sai gane ashe kusan komi shi Allah ya ma ya sayyarar da mawadata da madaukaka ne su zama bayinsa to wannan yana daga cikin niyoyin da bawa kawai idan ya kalla kullum bayi da aiki sai ya dinga alhamdulillah alhamdulillah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da zaka ji na ce alhamdulillah ala kulli hal in halin larura ya zo alhamdulillah Allah shi ya san me yasa ya kawo maka larura kuma alheri yake nufin ka da shi idan hadatu sarra'u ya zo ka gode ma Allah alkhairi Allah yake shi ya san hikiman da ya kawo maka sarra'u din haka zalika darra'u na mai kurtabi ne ko yake cewa min hukumi sarra'u wa darra'u Allah ya saka ma shi malamin da alkhairi Allah madaukakin sarki yake cewa man ilahin ghairu Allah ya ci kun billaili wani Allah kuke da shi in ba badiqus samawati wal ardi ba da zai iya zuwa muku dare taskununa fi da za ku samu natsuwa a cikin sa dawan misali Allah maɗaukin sarki na cewa na ja'annan laila libasan ya ba mu dare ne sai aka kawo libasan da ismul kinaya ma'ana wai dilala take zuwa ga lokacin hutu saboda misali talbasu na fihi kuna lulluba a cikin sa lokacin bacci Allah maɗaukin sarki ce afala tibsurun ai aina absarukum gannan ku na ina ne sai dai Allah maɗaukin sarki na cewa walakin la ta'amal absar walakin ta'amal qulubul lati fi sudur ido bata cika makancewa ba amma idan ruhi shine ya makanci zuciya in ta makance in ji malam ko ganin ido bai yi fa'ida ba sannan sai Allah maɗaukin sarki kaga ya faɗan mana ni'iman dare ya faɗan mana ni'imar rana ya faɗan mana amfanuwan da muke da su su su biyun sannan ya ce wa min rahamati ja'ala lakumul laila wan nahara ta'kidan misali ala jumlatul ula Allah yake cewa har ila yau dai ku sani daga rahamansa ne sanya muku dare ya sanya muku rana litaskunu fil laili wa litabtagu min fadlihi fin nahari ma'ana a dare ku zauna ku huta a yi lissafi a yi balance a yi bacci a huta saboda a samu ta ƙauya yadda za a fita gobe saboda misali wani hikima na Allah har ila yau yanzu a ce ka yi aiki throughout yininka dare ma ba ka yi bacci ba ka kuma ci gaba da lissafi da kididdiga to in fa ba hada da kwaya ba kawai ana tsaye zaka ji mutum yakin jiki ya fadi shi kan shi kwayan in ana sha ana sha za a zo lokacin da za a sha kuma ba zai aiki ba saboda shi ubangijin da ya tsara maka jiki ya tsara maka yanda sinadaran da ya ije a jikin shi yasa zaka ji manzo Allah ma cikin irshadat nashi zaka ji yana cewa yayin da ka tashi cikin dare kana nakin fili ya ce kana ja bacci na ja kana ja bacci na ja annabi ya ce bar nafilan ka kwanta kai bacci ubangijin da ya kawo maka baccin ya kawo maka shine bil hikimati akwai hikiman da yasa ya kawo maka bacci din saboda shi jikin nan gabaki ɗayansa kaya ne da Allah madaukin sarki ya kawo shi dan a gudanar da shi wajen neman yardan Allah to amma komi da aikinsa yanzu kalla kamar a ce me nikan inji zaka ga idan yana nika dan kaɗan kaɗan ake zuba ma inji wannan hatsin da ake so ya nika ana tu ana tusa mai sai ka ga misali dal na neman ya fita saboda an mashi tushe to wai bature ma ya tsara wannan kallon moto ko mashin yayin da ake murza totin za a ga da kaɗan da kaɗan da kaɗan ake tura mashi har yayi observing ya ɗauka wajen sa giya ba za ka sa masa duka gabaki ba kana sawa sai ya tsaya sai ka sa mai da ɗaya da ɗaya to baturan da ya hararo hikiman Allah wajen gudanarwa shi ma ya zo ya nashi to kana tunanin can ubangiji da ya ije halittansa misali da hikima ba ne nakan ce ma yan uwa na ce ka ga shi rayuwar dan adam in ka lura da kyau kaman shi bature ya kalla ya ɗauko samfur ɗin moto da mashin yanda hikiman yake idan kana tafiya da mashin ko kana tafiya da moto kana cikin tafiya akwai inda za a ga cewa dole ko kana so ko baka so kana bukatar miro ko miran hagu ko miran dama idan ka ce ka wadata da su to in ba isa ba za a yi wanda ba kyau kuma aka sa maka wani ma ta gaba wanda kila nan nan daman ba shi ake bukata ba na ake bukata ba a wanda yake gaban ka za a kalla me ke bayan ka akwai inda kana bukatan giya ɗaya za ka sa in ka sa biyu za a yi wanda ba a so akwai inda uku kake bukata ba don haka ba za ka dawo da shi guda ɗaya ba akwai inda in ka je ba kai hon ba to za a yi wanda ba kyau sai ka yi har kuma Allah cikin sahalewansa ya tanadar ma hukuma masu kula da wannan in ka cire a kama ka saboda misali ke halitta to kai ma haka fa Allah yi ka akwai inda a rayuwanka akwai inda kana bukata in ka je sai kai hon amma hon rabbani akwai inda in kana tafiya kana bukatar sai ka kalla hagu ka kalla dama na ma'ana ba waiwaye wannan kawai na zahiri ba akwai inda kana bukatar fa sai ka ruga da gudu akwai inda kuma laƙai-laƙai yake bukatan ka tafi to haka Allah ya tsara ɗan adam kuma duka ya tsara shi da hikima to don haka yayin da kake ƙoƙarin ka kawar ma Allah da hikiman da ya yi ka ka je da naka tsarin to ka Allah sani ne ko ka fi shi yawa to galibi idan aka zo wannan haddin to sai ka ji ana cewa faɗi a nemo likita wani in ba sa'a ba kana geta haddin da Allah ya sanya maka ɗazun nan muke karatu ko jiya ne lokacin da Allah maɗaukin sarki ya tura annabi Musa ko da ya tura shi je ya nemo malamin da zai ba shi karatu Allah ya ba shi alami bai sa ma annabi Musa yunwa ba amma annabi Musa yana tajawuzul hadd iya inda Allah yake mashi daga nan za ka same shi to sai kuma Allah maɗaukin sarki da yake yana son ya ba mu wani karatu sai aka sanya ma annabi Musa bacci sai alaman sai ta tashi ta ɓuya ta gudu shi kuma hadimin shi ba zai iya tashinsa ba da suka tashi bai ce ma hadimin ina abincinmu ba saboda shi baya jin yunwa a lokacin sai da suka yi tafiyan daga safe zuwa yini to sun wuce inda Allah ya kai sannan sai ce to laqad laqina min safar na haza na saba eh dan haka yanzu ina abinci amma duk tafiyan da suka yi kafin su zo inda Allah ya tsare su bai ji yunwa ba saboda yana tafiya ne da umarni yana tafiya ne akan izini to shi yasa shi kan shi dan adam za ka ga in ka kalla siyakin rayuwar manzo Allah sai ka ga miro ne ga baki ɗayansa na muradin laki kana kallon rayuwar manzo Allah sai ka ga wata irin picture ne hoto ne da yake nuna maka yana fassara maka manufan Allah da dan adam to shi yasa kana ratse yanda annabi ya ratse to za ka fada fitinan duniya sannan kuma ka fada fushin Allah shi yasa ma da Allah madaukin sarki sai ce mana to ya rasulullahi kai liman ne shiga gaba a bika amma ku bayi ku sani duk wanda ya ratse ba za hango shi ba Allah fa zai iya yana ganin komi la ya fa alai shay'un fil ardi wala fis sama amma nan da'iran ya ya tsara mazatin sa ya kalla kana kauce layi to na ma'ana ba na hissiya ba Allah zai ci ai ban ganka a layi ba shi yasa ko layira ka je idan ka je ma Allah passport din da zaka je shi layira ana kallo a ga akwai annabi a ciki ana ganin shugaba a passport ɗinka to shikenan malaiku ku istam ya sha wannan ya koma gefe ya je inuwar al'arshi ya zauna to dan haka shi yasa Allah madaukin sarki komi nashi ya halice mu da hikima ya halice mu da manufa dan adam abin da ya rage shi yasa ya dinga kallon hikimomin Allah a cikin gudanarwa ya dinga kallon me Allah yake nufi da shi yana ƙara fahimtar manufan Allah da shi yana ƙara jin tsoron Allah yana ƙara fahimtar manufan Allah tare da shi yana ƙara girmama Allah shi yasa Allah madaukakin sarki za ga ya, ya sanya mana musha mu rika kokarin muna muraqaba daga muraƙaba mu rika yin mushahada to idan ana irin waɗannan abaibaɗe guda biyu za su dinga ɗaukan ka ne fiffiken hagu da fiffiken dama kana tafiya kai kana tsakiya to idan kana tafiya da su a ƙa'idan da ya kamata kwatsam sai ka ga sun ɗauke ka sun kai ka kogin ma'arfa to sai zamana kana tafiyar da rayuwanka misali ala hudan wa ala nurin min rabbika Allah kai mana haka Allah madaukakin sarki ke cewa wali tabtagu min falalihi wala allakum tashkurun Allah kuma duka yi mana haka ne don mu gode masa idan ka gode ma Allah go fa'idan godiyan kanka zai koma ba idan baka yi ma Allah godiya ba kai butulci to butulcin ba zai cutar da Allah ba cutar wan zai koma kanka ne Allah madaukin sarki wa yawma yunadihim Allah yake cewa wasfur yawma yunadi yunadi mutuna ya rasulullahi ranan da zamu sa a kira su fa yaqulu ayna shuraka'i allazi kuntum tas'umun ay fa yaqulu lahum man yu'zanu lahum bin nida wanda aka yi mai izinin da ya kira idan ya kira din sai a ce ina abai badan tarayyan Allah da kuke ƙaryatawa a duniya kuna cewa abokan tarayyan Allah ina suke Allah zai ce aina shuraka'i ina abokan tarayyan nawa da haka misali Allah ɗaukin sarki ya gama yanke hujjan mutanen maka wa naza'ana min kulli ummatin shahida Allah ya ce maka fitar ma kowace al'umma da mai mata shaida fa qulna khatu burhanakum Allah zai ce kowa ya zo da hujjansa Allah ka tausaya mana a wannan rana Allah ka tausaya mana a wannan rana wata rana wani ya zo wajen manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ina cewa ya rasulullahi man yalil hisaba wane ne ke ɗawainiyan hisabi sai annabi annabi sai bai ce mashi Allahu bai ce mai almuntaqin ba sai ya ce mashi Ar-Rahman to saboda karatun da yazo shi manzo Allah shi ya fi sanin karatun da yake bi da yace Ar-Rahman sai ce to alhamdulillah sai ya tafi kawai yana dariya ranan da fa annabi yake ce masabansa ranan da annabawa za su tashi suna cikin tsoro amma shi wai ya samu sufuwa yana dariya shi manzo Allah ce bawan Allah to menene ya dauke ka ranar tsoro kai kana da raya sai ce rasulullah maimaitawa kace zai yi hisabi sai ce arraman sai ce to ya ba zan yi da ya ba rasul ya ce arraman fa kace zai yi ai shi in dai arraman ne idan ya ga wani ma ya bincika ya ga wani rufewa zai yi to wai watan abin da ake nuna maka bayi a kiyama wajen yin musu hisabi to sun danganta da tajallin Allah ne akwai wanda Allah zai bincike su ne tajallinsa na muntakin su ne wanda suka kafirce ma annabawa suka yanda suka ga dama a duniya to in Allah ya tashi musu tajalli wajen hisabi zai musu tajalli da intiqamiya ne shi yasa manzo Allah yake cewa man nuki sha'uzziba duk wanda aka yi mashi binciken kwakwaf to wannan ranar inna lillahi za a yi mai azaba eh za a yi mashi azaba amma akwai bayin da Allah maɗaukin sarki zai ce wa mala'ikun sai sun zo su kansu sun sakankance fa a wannan ranar fa sun tozarta sai Allah maɗaukin sarki sai ce a haƙƙin su ula'ikan lazina yi baddilin lahu sai ya ati hasana su abin da Allah ya tsara ya musu a lahira munanan nasu ne za a mayar kyawawa za su tashi kiyama sun san suna da manyan kaya amma sai su gaba su ga manyan kayan ba sai su ga kyawawan kaya Allah ya aka yi da wannan kayan sai ce ai ku sabakat lakum minnan husna eh kyawawa ya gabata gare ku a wajen mu eh shi yasa baka ga ɗaya daga cikin sadatu yana cewa Allah maj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wala taj'al hasanatana hasanata man abgalta Allah ka sanya munanan mu munanan bayin da ka zaɓe su kake son su azalan Allah kada ka sanya kyawawan mu ya zama kyawawan da ka kaddarta ka tsara fushi tare da su azalin idan Allah ya tsara fushi da bawa azaliya to duk yadda zai ya kubuce ba zai fita daga cikin wannan fushin Allah shine fassarar wancan hadisin hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zara fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yadkhulaha wa iyaz billahi wa na'uzu billahi min hadha tajalli muna neman tsarin Allah da haka misali ko da yaushe bawa in yana rayuwa to ya rayu bainal hauci war raja ya rayu bainal hauci war raja idan ya kalla munanan sai ya ji tsoro ya rika tunanin to kar ya zo fa wannan shine Allah zai kama da shi shi yasa misali ka san sashin malamai suka ce ai shi a wajen Allah babu sagira babu kabira daga cikin malaman ahlus sunna suka ce in dai ubangijin da aka saba ma kabiru ne to da haka abin da aka saba mai da shi ita ma kabiru ne suka ce ai ko ayoyin Allah da Allah madaukin sarki ke cewa illal laman din nan suka ce wata ma'ana take da shi daban amma dai a haƙƙin sa babu kabir to su ne suka tafi da ma'anan cewa al asma'ullahi kulluha azimatu eh sunayen Allah duka mai girma ne laysa lahu ismun sagirun eh bai da wani suna sagirin idan kaga sunan Allah sagirin anta asgaru lizara aita ismihi sagira kai ne karami sai kaga sunan shi karami amma shi Allah ai komi nashi mai kyau ne komi nashi babba ne to kai da wani kallo kai ma Allah aka ce ya rasulullah yaya bayi za su gane yadda suke a wajen Allah ya ce su kalla ya Allah yake a wajen su idan Allah a wajenka mai girma ne to su ne irinsu za ga cewa suna tsoron Allah tsoron da ko a wani lahaza suna tunanin kai zo sun saba ma Allah kamar yadda Imam Shafi alaihi rahmatullahi ko an ce ya zo yana dawaki yana dawaki yana sunkuyar da kai yana dawaki yana sunkuyar da kai yana jin nauyi sai sashin almajiri suka ce ah ya imamu wannan ba mu ga saura suna irin wannan dawakin ba sai ce ba ku san abin da na sani ba ne ya ce saboda ni ina ganin a bayan Allah duka babu mai sabo irina kuma yau gashi na zo gaban shi ina kiran shi to da wani huska ban kalla wannan Allah shi yasa nake jin tsoron ka ubangiji ya kebance ni a cikin bayi ya ce a bayina duka babu na banza irin ka ya ce to kunyansa nake ji abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda an yi fari a maka an fita za a shayar da fari sai koma wajen safa yana kuka yana cewa Allah na san laifi na ya sa kana mutanen makarwa Allah na san laifi na ya sa kana mutanen makarwa gashi nan na fito maka da kaina kuma na yarda zunubi na ne Allah dalili na karka halakar da su Allah ka kama ni kai min abin da ya kamata ni ni kadai karka halakar da bayan ka dan sabo na ka ji itirafi na bayan Allah Allah kuma ya bada ruwan sayyidina Ali Zainul Abidin ya fito yana zai je aikin haji ko in ce yana dawaki idan ya ce labbaik Allahumma labbaik baya kai karshe sai faɗi ya suma haka yi dawakin bai iya labbaika ba aka ce mashi ya ibina rasulullah ne ke faruwa sai yake cewa yana kallon girman ni'iman da Allah ya masa amma shi ya kasa cika hakokin Allah to shi ke sa yake tsoron kar ya ce ma Allah labbaika Allah ya ce la labbaika wala sa'adika kajiyan da bayan Allah suke mu'amalantar Allah shi yasa misali wala ya'man makarullahi illa alqaumil khasir da haka yan uwa mu bi Allah a hankali annabi yana cewa law ta'lamuna ma a'lamu la lakhiftum qalilan wa la bakaytum kaseera yace da kun san Allah yanda na san Allah yace ban jin akwai wanda zai dariya a cikin ku ba da ba ku da aiki sai kuka sai ihu kowa zai zama zakiru ne kawai yana kiran Allah amma saboda kamala kuma ga shi yana rayuwa ga mata tara ga sahabbai dubu kaza kuma yana mu'amala da su yana control nasu ba shagaltar da shi da hidiman Allah ba saboda kamalansa da cikansa wajen sanin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam Allah madaukakin sarki ke cewa hatu burhanukum za ce kowa ya zo da hujjansa fa alimu anna al lillahi to a lokacin fa ai fa aikanu shine fa alimu za su kankance lallai gaskiya ya tabbata ga Allah shine Allah madaukin sarki ke cewa kullu insanin alzamna huda'iruhu fi uniki kowane mutum Allah ya ce mun sanya mashi tsuntsun shi a wuya aiki na ne zuwa ga misali takaddansa eh kowannen mu yanzu mu ne ba ma gani amma ga takaddan mu nan a wuyan mu Allah ya rataya duk abin da muke aikatarwa yana rubuce ranar kiyama fa amma man uce kitabuhu bi yamini wa amma man uce kitabuhu bishimali Allah ka tsare mu bishimali ka sa mu cikin ashabul yamin Allah yake cewa wa dalla anhum ma kanu yaftaru karkar kirkiran da suka yi suka jingina mu Allah to a lokacin za su gane ashe sun yi kuskure ashe ba su ba su saka da zare mai nagarta ba dan haka misali kirkiran su ya bace ga barin su na'am inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعزمة لتنوء بالعزمة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وارتج فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا ترج الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتج فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تد ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين أن وين ذات يتنا لوكين da zamu bude sura muka ce wannan sura tana dauke da sako guda biyu mahimmai ba su kenan ba wadda hikiman Allah daga cikin hikiman Allah a ciki shine misali manzo Allah sallallahu ta'ala ta'ala an bashi labarin mutane guda biyu ɗaya a farkon sura ɗaya a ƙarshen sura wanda dukansu su biyun sun yi annabi Musa ya fama da su ɗaya daga ƙabilansa ne ɗan uwansa ne ɗaya ba ƙabilansa ba ne kuma ba su da alaƙa na nasba na jini amma sun zame ma annabi Musa fitina sun ta ƙoƙarin yadda za su hana shi isar da aikan Allah to da ka ya rasulullah kai ma a cikin kafiranka za ka yi fama da irin biyu din nan da wanda suke jin sun isa da dukiya za su hana abi Allah da dukiyansu da wanda suke jin suke da mulki a maka don haka misali za su yi amfani da karfin mulkin su hana abika ai kaga karfin mulkin ne ma yasa suka yi amfani da shi lokacin da ya tura sabansa a hijira zuwa habasha aka yi amfani da alaka na mulki sarki ya aika wajen sarki cewa a basu mutanensa a dawo da shi to da haka misali ya rasulullah ka zama cikin shiri galibin annabawa suna karo da irin waɗannan mutane guda biyu wani a jarabce shi da mai mulki wani a jarabce shi da mawadaci wani a haɗa masa duka biyun kamar yadda aka haɗa ma annabi musa duk su zame musu trade a cikin da'awansu to kai ma ya rasulullah ya zama cikin istidadi ma haka to yanzu allah zai ba mu kissan annabi musa da alaƙansa da ɗan ɗan anyinsa ɗan ɗan uwan babansa shine karuna watan shi karuna nan yana cikin sab'ina rajulan din nan da annabi musa alaihi salatu wasalam ya zaɓe su wajen ganawa da allah din nan aka halakar da su wanda yake cewa ya ubangiji ka tausaya mini yanzu ka halakar da su in ka ga dama za ka kashe su kafin yanzu yanzu in na koma jan banu isra'ila ne zan ce ma banu isra'ila ai za a ce ma na zo ne dama in kashe su allah ya tashe su ya dawo musu da rai bayan ya kashe su ta san sun nemi wai su ga allah ne cewa allah ya buɗe musu kunni suka ji zancen allah sai suka ce ai suka jefi annabi Musa da maganganu cewa su ga Allah mana inda gaske ne Allah ya musu abin da zai musu saboda muta'annitai irin banu Isra'ila ba a taba yi ba a tsarin duniya wanda bakayansu sune Yahudawa a yanzu kagan su ba yawa suke da shi ba amma sun zama duniya sun zame ma duniya musiba duk inda kaga ana tashin hankali a kowane ƙasa da ƙasashen duniya to akwai hannun Yahuda a ciki duk inda kaga an ki zaman lafiya ko a afirka ko a asia ko a europe ko a india yanan wannan yankin to akwai tasirin yahudanci a ciki allah maɗaukin sarki ke ce mana inna karuna kana min ƙaunin musa kaga karuna ya rasulullah yana daga cikin jama'an annabi musa ne alaihi salatu wasalam da mahaifin annabi musa da mahaifin karuna wa da ƙani dukkansu jikokin annabi yakuba ne alaihi salatu wassalam to shi sai na musa alaihi salatu wassalam amma shi karuna yana daga cikin munafukai na zamanin annabi musa alaihi salatu wassalam kamar yadda musa samiri yake daga cikin munafukan annabi musa to haka shi ma karuna yake daga ciki lokacin duk da suke dawowa annabi haruna alaihi salatu shine wakilin qurbat Allah ya umarci alaihi Musa ya raban ma manyan sahabbansa hidima kaman su Shamuna kaman shi Karuna kaman su Kali kaman su Yusha'u bin Nun to sai shi Karuna yake cewa shi ya ba a sa shi ba har yana ce ma annabi Musa saboda dan uwanka ne shi Haruna shi yasa ka ce Allah ya bashi abu ne ba a bani ba wani ruwayan wani ruwayan kuma daman shi dan kasuwa ne amma dai ya dinga ma'anai musa bamba ti bamba akan yana son ya bashi ismullahi al'azam annai musa alayhi sara ke ce mashi ina maka jin tsoron dukiya saboda ba kowa Allah yakan bashi dukiya ya tsare shi ba in Allah ya ba mutum dukiya ya bashi musiba kaga wannan ya mudabaka da zancen manzo Allah da yake cewa lal kufur ahsha alaikum walakin ahsha alaikum tanafusu dunya yace ba na musahabbai na tsoron kafirci saboda na san ginin da ne musu yace amma in suka nemi duniya duniya ta tinkaro to kowane ne a cikin su sai da taimakon Allah to fa annabi ke faɗan masa habbai haka ina zatanka da mutanen yanzu da hasken annabi ya nisa da su sai ɗaiɗai wanda Allah ya zaɓa ya ba shi ikon ikina'i da lamarin annabin har ya zama mai ɗosano hasken annabin ai ba kowa ba wanda za su ki bacci su ki dare su ki rana suna ta ikitibasi sai sun ɗosano man hasken manzan Allah ai ba kowa ba ne sai wanda Allah ya zaɓa wani wanda ma yake wannan hidiman ya samu hasken ana ganin shi wahalalle ne bayi da aikin yi ne bayi da kuɗi masu kuɗin kuma su yi ta masa iki Allah maɗaukin sarki yake ba mu labari to shine Allah yake cewa fa baga alaihi rabbi da yana ganin wadata nan fa ya fara bayyanar da zalincin shi akan su da isgili da isa da cewa shi mai kuɗi ne idan an ce kaza sai shi karuna ana nan ana nan sai annabi Musa sai Allah ya saukar mashi da ayan zakka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine annabiullahi Musa ya karanta ma banu Isra'ila Allah ya ce a bada zakka Fir'auna ya ce fa ai karuna ya ce nan fa daya ina ne mafita ya tara banu Isra'ila ya zaunar da su yake cewa yanzu haka zamu bar Musa sai yanda ya ga dama zai mana sai suka ce to ai amurka muda kai shugaba ne abin da yake so za a yi sai ce to ni ina ganin abin da ya kamata akwai karuwa wanci daman ta yi cikin shege ta yi cikin zina to za mu ce ma annabi musa muna bukatan shi ya zo taro tunda su kasan annaba da an bukace cikin lamarin addini suna amsawa idan ya zo taro za mu dinga jefa mai tambaya har mu zo haddin mai hukuncin wanda ya zina to idan ya faɗa hukuncin sai mu ce ko da kai ne zai ce ai ko da shi ne to yana cewa haka ita wannan matan sai ta ce ce to ai ga shi ya mata ciki wa iyazu billahi wa iyazu billahi wa iyazu billahi kuma haka aka yi suka zo annabi Musa alaihi salatu wassalam ya fi wa'azi ya wa'azi yana zuwa haddin sai ta tashi da annabi Musa ya kalle ta ya ce ke faɗa tsakaninki da Allah waye miki ciki makirkata ya kama ta saboda nubuwa ta ce karuna ne ya bani tiya na zinari ya ce ga abin da yake so in maka ni kuma ina tsoron Allah ina tsoron addu'an annabi a kaina annabi Musa ya duka ya Allah sujada na godiya sai ce Allah yau karuna karja wa zahaddu yau ya wuta gona da ina Allah ya ce Musa me kake so ya ce Allah mene za ka bani ya ce to ce makasa ta kama maka shi annai Musa ya ce Allah ya aiko ni kamar yadda ya aiko ni zuwa ga Fir'auna ya aiko ni wajen Karuna wanda yake tare da Karuna ya tsaya tare da shi annabi Musa yana faɗa cikin fushi an ce a wannan ranar ne gashin shi sai da Yahuda tufafin shi wani ruwaya an ce mutum biyu kadai kamar yadda imamu suddi da katada da abdullahi dan abbas suka fada mutum biyu kadai suka rage tare da shi karuna irin hama-hama nan alhaji wanda yan alhaji zai je wuta ba a je tare kasan har yanzu masu kuɗi suna da irin waɗannan manna'una lil khairi idan alhaji ya ninya aiki alkhairi zai ce to ku bari wa ne ya zo mu shawara yana ce abba alhaji in ka bashi naira goma ya isa me za ka bashi dubu goma wani waƙi'a ya faru da wani abu zan kawo ababin kisa ne saboda ya zama ibara wani mawadacin mutum Allah ya taimake shi ya tsaya gwargwadon iko wajen kulawa da dangin shi to daga cikin yan fadan shi kuma dan uwansa dan dan uwansa sai ya ce mashi wane ina so in yi kyauta da moto kana ganin idan na ba da moto mai darajar kaza ta yi sai ce abba alhaji wane ne za ka ba wannan motan irin kaza za a bada ai bai wuce a bashi kaza ba sai ce to kai kana ganin an ba shi kazan ta yi ta yi sai ce to ga makullin kai ne za a ba ɗauka irin wanda ya ce ashe shi za a ba za a ba shi irin ƙurewan nan ban ɗayan moto ɗin saboda abin da ya sa ni na san waƙi an na san wanda ya faru da shi kuma ba kama suna amma saboda ya zama ibran lil mu'tabiri to don haka su biyun nan suka ce suna tare da shi yana cewa ƙasa haɗiye mun shi tana kama shi gaba gaba gaba gaba gaba har ta shanye shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace har yanzu yana nan yana nutsa a ƙasa har yanzu kuma haka zai dinga bi ƙasa bayan ƙasa kowane ƙasa a hadisi ya ce sai an mai hisabi har ya haɗe da wutan jahannama har ya haɗe da wutan jahannama Allah kai mana tsari sai da ya gama a wani ruwayan sai Allah ya ce Musa ya ce ya ce ya ce ya ce hankalin Musa ya kwanta ya da jikin shi sai ce karuna ya kira ka ya- ya Musa so nawa ya kira ka sai ce Allah ni ban sani ba sai ce saboda ranka ya ɓaci hankalinka ya tashi sai ce to so saba'in ya kira ka sai ce kaga da waje na ya dawo ya kira ni so ɗaya zan amshe shi in yafe mashi ubangiji kenan zo rahama eh zo rahama Allah so yake ka zo ka ce ka tuba eh ya ce shi kuma ya yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yustaghfaru la ahadukum ma lan yughfir hadisi Abdullahi dan Abbas yake cewa da dan adam zai zo min da yawan tsakonkwanin duniya a matsayin zunubai ya haɗu da ni bai tara da wani bai ce ni kuma zan zo mai da adadinta na gafara in gafarta mashi kalla wancan mutumin da yake cewa ya kalla girman zunubin dan uwan shi ya ce wallahi wani Allah ba zai yafe maka ba. manzo Allah wani hidima fa yake yi, amma ya yanke hidiman ya ce ya ce ainal muta'ali ala Allah wa ke ma Allah shi shige a sarautan shi yake cewa ba zai yafe ma wani ba aka cewa ne ya ce to Allah ya ce a ce maka ya yafe mashi kai kuma ya bata naka aiki ya yafe mashi kai kuma ya bata naka aiki shi yasa yana daga cikin muni ka rika ije ma Allah bayi ma daman suna rayuwa Maulana Mushali Al-Kharazim ya ce ya ce kafiri na kabari musulmi na kabari kirista na kabari ba yahudi na kabari aka ce shi me kake nufi da wannan magana yace ai duk wanda yake rayuwa a duniya ba yi da aji dan wuta yana na a kabari a dan wuta dan aljanna yana na a kabari a dan aljanna kuma dan aljannan ba zai canza ba dan wutan ba zai canza yace amma duk girman zunubin bawa in dai yana motsi yana numfashi in dai ba ya zo mutuwa ya lalabi imani Allah ya kwace ba to baka isa ka ce mashi ga inda yake ba wani mawaƙi na cewa falatan zaranku fil ardi dunaka musliman wala kafiran hatta tugayyi ba til kabar yace in dai kana rayuwa kada ka rika ganin wani musulmi in ba kai ba kar ka rika ganin wanda ake ma'ayin inzari in ba kai ba amma daga sanda idan ka ya rufe ka shiga kabari da la ilaha illa Allah a lokacin sai ka yanke shikratin inda kake ka zama musulmi Allah ka ba mu ikon kyautata mu musulmai yan uwan mu zato kuma Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah wa salamu ala rasulullah amin Allah ya ba mu